بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna goma sha biyar ga watan jumadal akhira hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da takwas ga watan daya shekara ta 2023 miladiya wannan shine darasinmu na goma sha tara a cikin wannan littafi na la tahzan wallahu rabbuk wallafar malama shekatu bintu muhammad alkasim allah maɗaukakin sarki ya saka mata da alkhairi a karatunmu na baya mun tsaya kan ƙarshen a lamba ta goma sha biyu da malama ta kawo daga cikin abubuwan da suke zama magunguna ko kuma waraka ga dukkanin damuwa da baƙin ciki da kunci ga mutum musulmi wanda shine al-ishghalu al-ishghalu al-ishtighalu bi amalin min al-a'mali aw ilmin min al-ulumin nafi'a shine mutum ya shagaltu da wani aiki daga cikin wato ayyuka ko kuma wani ilimi wanda yake mai amfani mutum ya shagaltu da ilimi da neman ilimi ko ya shagaltu da wasu ayyuka wanda za su zama masu amfani a gare shi wanda za su mantar da shi wannan damuwa da kuma kunci da yake ciki abu na goma sha uku da za mu tashi a kai a yau insha Allah ta'ala shine al-ihsanu ilal khalqi shine kyautata ma bayi kyautata wa mutane dukkanin mutumin da yake so Allah ya yaye masa damuwansa duk damuwar da ta tasa shi a gaba Allah ya kawo masa maganinta to ya damu ya shagaltu da taimakon mutane duk mutumin da yake kyautata wa mutane alkawari ne na Allah baya barin shi ya wulakanta Allah baya barin shi ya kaskanta saboda haka daga cikin abin da ke taimakawa wajen magance damuwan mutum ya cire mutum daga kunci akwai al'ihsanu ilal khalq shine kyautata wa mutane ƙwalar sheikh abdulrahman sa'adi rahimahullahu ta'ala a sheikh abdulrahman ibn nasir sa'adi allah maɗaukakin sulki ya masa rama yake cewa al'ihsanu ilan nasi bil ƙauli wal amal kyautata wa mutane ta hanyar magana da kuma aiki lokacin da mutum zai faɗi magana to ya faɗi maganar da ba za ta muna nama wani ba ba za ta ɓata ran wani ba sannan kuma wajen aiki ya aikata abin da zai kyautata wa mutum ya faranta wa mutum rai wa anwa'il ma'aruf da kuma wato nau'uka na ayyukan alkhairi ayyuka masu kyau da yawa yadfa'u Allahu bihi al-humuma wal ghumuma 'anil abd da wannan Allah yakan tunkuɗe damuwoyi da baƙin ciki da ƙunci daga barin bawa. Allah yakan tunkuɗe ma bawa wasu damuwoyi, wasu munanan ƙaddarori da wasu bakin ciki da za su tunkare shi albarkacin ya kyautata mu wani ba don komai ba wato ya kyautata mu wani ko ta hanyar magana ko ta hanyar aiki almuhim dai ya zama ya sanya farin ciki a cikin zuciyar mutum musulmi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul a'mali ila Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyukan da Allah ya fi so abin da Allah ya fi so a cikin aiki shine sururun tudkhiluhu ala mu'min shine ka shigar da farin ciki a zuciyar mumini ya zama wani mumini yayi farin ciki sanadiyarka wannan shine aikin da Allah ya fi so inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama wani mumini ko da mutum ɗaya ne ya shiga farin ciki ransa yayi fari ya ji daɗi albarkacinka sururun tudkhiluhu ala mu'min au taqdi anhu dainan ko ka samu wani wanda bashi ya masa katutu ya ci bashin ba wai don saboda ya ji daɗi ko wani abu ba ya ci bashin don ba yanda ya iya kuma yanzu bayi da hanyar da zai biya bashin ka taimake shi ka biya masa wannan bashin au takshifu anhu ju'an ko kuma ka yaye masa wata yunwa yana tare da yunwa bayi da abin da zai ci bayi da abin da zai ci da iyalansa bayi da abin da zai ci da gidansa ka taimake shi wannan shine aikin da Allah ya fi so a cikin ayyukan alkhairi gaba ɗaya ya zama aikin da zaka faranta ma wani ɗan uwanka musulmi domin ka samu lada biyu ne ladan sadaka sannan kuma ladan faranta zuciyar ɗan uwanka musulmi wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la'an amshi ma'a akhi fi hajatin lahu khairul li ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi haza annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in je in tafi tare da ɗan uwana in raka shi ya biya bukatarsa in taya shi biyan bukatarsa na fi son haka sama da in itikafi na wata ɗaya a wannan masallacin nawa shine masallacin annabi da ke madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya je ya taya ɗan uwansa wani aiki nashi ya biya mar bukatarsa ya fi soyuwa a gare shi sama da a ce ya yi itikafi na wata ɗaya a masallacinsa wanda wannan duka yana nuna mana lallai lallai musulunci yana son mutum musulmi ya dinga taimaka ma ɗan uwansa musulmi wajen biyan bukatunsa shigar masa da farin ciki a cikin zuciyarsa a ce albarkacinka sanadiyarka wani mutum musulmi guda ɗaya ya shiga farin ciki ya fita daga wani kunci Allah yana sa albarka a cikin rayuwar mutum fal ihsanu ila al-khalqi bil qawli kyautata ma bayi ta hanyar furici huwa an takuna ma'an nasi hayyinan layyinan shine ka zama wato mai sauki tattare da mutane shine ka zama kai a cikin mutane kana da taushi da sauƙi wajen magana miftahan lil khair ya zama koyaushe kai maganganunka suna zama mabuɗi ne na alkhairi tayyibal ma'ashar safi sarira ya zama cewa kai wato a koyaushe kana da daɗin wato mu'amala kana da daɗin mu'amala duk wanda zai mu'amala da kai ya zama cewa yana jin daɗin mu'amala da kai sannan ya zama zuciyarka wankakkiyar zuciya ce tsaftatacciyar zuciya ce wannan shine abin da ake bukata kai ka zama kana da sauki tattare da mutane kar ka zama mai gautsi wajen magana ko wajen furuci qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mincin Allah suka da tabbata a gare shi yana cewa hurrima alan nari kullu hayyin kullu hayyinin layyinin sahalin qaribin minan nas Allah ya haramta wuta ta ci naman mutum Allah ya haramta ma wutan jahannama ta taba naman mutumin da ya zama kullu hayyinin layyinin sahalin wanda ya zama mai sauki wajen mu'amala mai taushi wajen magana mai tausasa maganarsa mai sauki wajen mu'amala wanda duk wanda ya mu'amala da shi zai ji daɗin mu'amala da shi sannan ƙaribin minan nasi ya zama mai kusanci zuwa ga mutane baya nisantar mutane kullum yana tare da mutane yana iya zama cikin mutane to ka san ko duk wanda aka ce baka yana iya zama cikin mutane dole sai yana da kyakkyawan ɗabi'a domin in bai da kyakkyawan ɗabi'a mutanen ma ba za su ji daɗin zama da shi ba zama da shi ba zai yi musu daɗi ba saboda haka abin da ake bukata mutum ya zama mai kyakkyawan ɗabi'a ya zama cewa duk wanda zai yi mu'amala da shi to zai faɗi kyakkyawar shaida ne a kan shi kar mutum ya bari a matsayinka na musulmi kar ka yadda a ce an samu wata ƙofa da wani mutum guda ɗaya cikin musulmai 'yan uwanka da suke tare da kai zai faɗi mummunar magana a kanka wani a ce ya ba da mummunar shaida a kanka domin 'yan uwanka da kake tare da su abokanka da kake tare da su 'yan uwanka na jini makwabtanka da kake tare da su a lokacin da ka mutu ka bar duniya to mala'iku suna amfani da shaidansu a kanka annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune aka wuce da wata gawa mutane fa'athnau alaihi khairan suka faɗi alkhairi game da wannan gawar aiwa ne mutumin kirki ne kai an yi asara kai an yi rashi kai kaza ana ta faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wajabat ta tabbata aka wuce da wata fa'athnau alaihi sharran suka ce kai wani ai an yadda kwallon mangoro an huta da kuda yanzu kowa ya huta yanzu kaza yanzu kaza yanzu kaza annabi sai yace wajabat sallallahu alaihi wasallam yace wajabat sayyidina umar yace wa ma wajabat menene ma'anan wajabat da ka faɗa a can na mutumin kirki wannan ma ka ce wajabat ta tabbata yace saboda me wancan ya mutu sai mutanensa suke ba da kyakkyawan shaida a kansa to har a wajen Allah shi mutumin kirki ne wannan ya mutu ɗan uwansa abokansa suke ba da mummunan shaida a kansa to har a wajen Allah shi mutumin banza ne saboda ya ce antum shahada'ullahi alal ard ku ne za ku ba da shaida abinda kuka faɗa a bayan ƙasa game da mutum da shi Allah zai aiki ba wai don bai sani ba sai don ya san cewa waɗanda suke tare da kai galibi in dai ka mutu in ka mutu to abinda za a faɗa a kanka shine gaskiya duk wanda yanzu zai zo ya yabe ka ya ce kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne ka ɗauka ba gaskiya ba ne wanda zai yabe ka ya bari sai ka mutu domin abu ne mai sauƙi ka canja abu ne mai sauƙi sannan yanzu a ce mutum yadda mutanenmu galibi za ga mutanenmu suna da tausayi ko mutumin banza ne in ya mutu za ka ji ba a faɗan munanan ayyukansa galibi haka za ka ga mutane za ga ba, ba ma a so a ɗago caftensa ko a ɗago shafinsa ba a so mutum yana shayi-shayi ko yana kaza ko yana kaza ko yana kaza duk za ka ga ana ce a rufe wannan a ɗan faɗo wasu alkhairansa kowa ya ji daɗin zama da shi yana da kaza yana da kaza yana da kaza to ballantana har a ce ta kai ga mutum ya mutu amma duk tausayin mutane amma suna ƙara faɗin mummunan shaida game da shi to babu shakka wannan ya kai mutumin banza da haka mutum ya zama mai sauƙi game da mutane shi yasa gautsi wajen magana ba al'adar musulmi ba ce ba ɗabi'ar musulmi ba ce duk yadda mutum ya kai ga tsananka na tabbatar bai maka tsanan da fir'auna ya ma annabi musa ba alaihi salam sannan kuma duk taurin kansa da rashin jinsa da rashin kirkinsa bai yi rashin kirki irin na fir'auna ba domin allah da kanshi ya ba da shaida game da fir'auna cewa ya yi taurin kai ya yi ɗagawa a bayan ƙasa haka allah ya gaya ma annabi musa da harun izhaba ila fir'auna innahu baga ku je ku samu fir'auna ku masa wa'azi domin fir'auna ya huce iyaka ya huce iyaka amma duk da haka da kafircin fir'auna da ya ce ana rabbukumul a'la ya ce in akwai wani allah ma ya ji ya yarda amma wannan allah ma yaronsa ne shine asaba subhanahu wa ta'ala an zalika uluwan kabira amma allah da ya tashi aika aika annabi Musa da dan uwansa annabi Harun zuwa ga Fir'auna sai ce musu faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha aw yakhsha in kun je masa wa'azi ku faɗa masa magana mai taushi ku faɗa masa magana mai sauki magana mai laushi kar ku dubi kaushin zuciyarsa kuma ku gaya masa kakkausar magana ku masa wa'azi cikin limana cikin tattausan lafazi kuma sa wa'azi cikin tausasan lafuza la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ta iya yiwa ya ji wa'azi ta iya kuma ya ji tsoron Allah bayan ai dama tun a ilimin gaibu Allah ya san cewa fir'auna rabon wuta ne har abada ba zai imani ba Allah ya sani amma ya ce a gaya masa magana mai daɗi la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha saboda haka wannan yana nuna maka kai a matsayinka na musulmi ba burgewa ba ce ka zama mai gautsi wajen magana mai gatse wajen magana wannan bai daga cin ɗabi'ar musulmi wa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min shay'in athqalu fi mizanil abdi min husnil khuluq babu wani abu ranar alkiyama da ke sa mizanin yayi nauyi sama da kyakkyawan ɗabi'a tunda dai mun ji manzon Allah ta'ala ya faɗa a cikin Qur'ani yace fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wanda mizaninsa sikelinsa ya yi nauyi to zai shiga cikin rayuwa yardajiyar rayuwa zai rayu cikin jin daɗi shine zai shiga aljanna to kana son aljanna sai Allah ya ce sai manzo Allah ya ce to babu abin da ke sa mizani yayi nauyi sama da ka zama mai kyakkyawan ɗabi'a wajen mu'amala da mutane mai kyakkyawan ɗabi'a wajen mu'amala da mutane annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai kuduwa ne abin koyi ne a wannan babin da yawan mu mukan ikirarin mu masoya annabi ne har mu ce mu ne masu bin sunna annabi mu ne ahlus sunna mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza amma wajen sulukin rayuwar annabi ɗabi'unsa tsakaninmu da mutane tsakanin mutum da iyalinsa tsakanin mutum da 'ya'yansa tsakanin mutum da 'yan uwansa tsakanin mutum da abokansa sai ka game gaba ɗaya ya ɗau karantarwar annabin ya ajiye ta a gefe ya ɗauki akasin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ga ba kyakkyawan ɗabi'a tsakaninsa da mutane ba kyakkyawan mu'amala kwata-kwata tsakanin shi da mutane wani za ga hatta tsakaninsa da 'ya'yansa da ya haifa babu mu'amala mai kyau ba mu'amala mai kyau da an ji alamun ya shigo sai kowa ya kama hanyar guduwa yayi kowa ya fara neman ainal mafar ina ne hanyar guduwa wanda kuma wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi na gari ba annabi sallallahu alaihi wa sallama sallah yake jan sahabbai yana limancin sallah jikansa ɗaya daga cikin jikokinsa alhassan da hussein ya zo ya hau kan wuyansa ya zauna yana wasa sahabbai suka ga cewa sujjadan nan ta yi tsawo har wani ya ɗago ya ga me yake faruwa ya ga jika annabi yana kan wuyansa bayan ya idar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan yaron ne ya zo ya hau kan wuyata sai na ga cewa bai kamata in ɗago ba saboda in na ɗago zai iya faɗi ko kuma in yanke mara wasansa kisa da ci gaba da sallata da ci gaba da sujuda amma kaga yanzu kai yanzu inda mutum zai zo a gida ko yana sallar nafila ko wani abu yaronsa karami ya zo ya hau kan wuyansa zuke shi zai yi ya idar wai daka masa tsawa kar ka sake kar ka yi kaza kar ka yi kaza to ba ma batun sallah ba ko batun kaza ko batun kaza wani ma za ka ga 'ya'yansa ma in sun matso kusa da shi hantaran su yake yi ƴaƴan shi ma sun matso kusa da shi hantaran su yake yi ku kauce anan kaza kaza kaza kaza to yanzu yaron ka karami in bai samu tausasawa da jin kai daga gun iyayensa ba daga gun mahaifinsa ba ina zai je nemo bayi da masu tausaya masa to kaga kenan wanda aka ce bai samu mu'amala mai kyau tsakanin shi da yayansa ba to karka tambayi kuma mutanen waje tare da cewa wani zaka ga a gidansa ne yake abusan kamdari da a gidansa ne yake boss a gidansa ne ba mu'amala mai kyau amma tsakanin shi da abokai in ka gan shi zaka dauka ba shi bane a gida wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa ana za'imun bi baitin fi a'lal janna liman has liman hasuna khuluquhu ko liman hassana khuluquhu yace nayi alƙawari ni ne zan yi lamini zan tsaya sai ya samu gida a can kololuwan aljanna wane ne yace liman hasuna khuluquhu ga wanda ɗabi'unsa suka yi kyau wanda ya zama mai kyakkyawan ɗabi'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya masa lamuni cewa zai tsaya masa sai ya samu gida a can ƙololuwan aljanna a aljanna ma ba a bakin ƙofa ba ba a matakin ƙasa ba a can kololuwan aljanna ita ce aljannatul fildaus ita ce aljanna da manzo Allah ya ce in kun tashi roƙon Allah aljanna to kai tsaye ka ce Allah ba ni aljanna firdausi shi saboda ita ce kololuwan aljanna sannan duk wata korama wani abu na gidan aljanna sos ɗinta shine aljannatul firdaus daga nan ake samu saboda haka ce in kun tashi roƙon aljanna to ka tafi can sama kar ka tsaya aljannatul ma'awa ko jannatul na'im tafi can Allah ya baka firdausi Allah ya sa muna da rabo a can da haka manzo Allah ya ce yayi lamuni gida a can kololuwan aljanna ga wanda ya zama mai kyawawan ɗabi'u tsakanin shi da mutane ka zama mai kyawawan ɗabi'u duk wanda zai yi magana a kanka ya zama cewa zai ce wane amma wanda kan ai tabarakallah masha Allah kada zuwa ana neman shaida a kanka wani ya ce in in in in wane ai a rufe shafinsa kawai kar a ce komai ya zama mutane ma ba sa son magana a kanka saboda kawai zunzurutun yanayin yadda baka da daɗin mu'amala da mutane mutane ma ba sa so a taɓo shafinka wani ma ya zo ga ana magana akan ce wannan ne har kuke bata lokaci a kansa da Allah ku rabu da shi ku cire shi a lissafin ku to wannan ba ɗabi'ar musulmi bace wannan ba ɗabi'ar musulmi bace duk wanda zaka zauna da shi to ana so ya zama cewa in yaro ne karami da yake ƙasa da kai ko a wajen aiki yana ƙasa da kai ko a wajen sana'a yana ƙasa da kai zai ba da shaida a kanka game da kyakkyawan mu'amalarka da tausayinka wanda yake sama da kai ya zama zai ba da kyakkyawan shaida a kanka wajen mutunta na gaba da girmama manya to wannan shine kayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fata'abbad rabbaka bil kalimati tayyiba ka bauta mu ubangijinka ta hanyar faɗa wa mutane maganganu masu daɗi manzo Allah din ya ce wal kalimatu tayyiba sadaqa kalma mai daɗi sadaka ce wal ibtisama sannan in kaga dan uwanka bautar Allah ce kai masa murmushi manzo Allah ya ce tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa murmushin da zaka yi ma dan uwanka dan uwanka ya ga murmushi a fuskanka wannan sadaka ce kuma yake faɗa ma Jabir bin Abdullah yace masa la tahqiranna min al ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka bi wajhin talaq kar ka raina aikin alkhairi komi karancinsa kai ko da ka kalli dan uwanka ka sake masa fuska ne ka yi murmushi ya ji daɗi wannan ma aikin alkhairi ne kar ka raina shi wa ilqa'is salam na'am sannan ya zama kana wato yin ma mutane sallama in ka ga dan uwanka kana yawan kana masa sallama wal iltihab na'am wal iltihab sannan ya zama duk wanda ya zo wajenka kana masa at-tarhab daga marhaban ne kana masa lale marhaba da mutane kana karban mutane da yadda suka zo saboda manzo Allah ya ce yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunfiru ku zama masu sauki kar ku zama masu tsanani ku zama masu yawan albishir kar ku zama masu koran mutane wa mulaqafatu saghir ya zama kana tausaya ma karami wa mu'anasatil kabir sannan kana girmama babba kana mutunta babba wa tafaqqudil ghaib abokinka in baya nan kaga cewa wani an saba haɗuwa da shi kwana kaza ban gan shi ba neme shi me ya faru ya akai wani kwana biyu mun jima ba mu gaisa ba shine dama na kira in ji ko lafiya kaza da kaza kaza da kaza kaza da kaza kada ya zama kai kawai kana tare da mutum amma kun jima ba ku gamu ba shi kenan ka ma manta da shi sai ran da ku a kwana biyu kana nan kuwa kaza kaza kaza bayan adama ka share shi ka manta da shi duk wanda ka san cewa kullum kuna tare ko kuna haɗuwa da shi kaga cewa wane yanzu kwana kaza ba mu gamu ba kwana kaza ba mu haɗu ba neme shi a gida ne a waya ne a gaisa a sada zumunci kar ka ɗauki aƙidar cewa gaishe da mai gaishe ka ko ba zai amsa ba saboda shi bai neme ka ba kai ma ba za ka neme shi ba to kaga zumuncin ya fashe kenan saboda haka wannan ba daidai ba ne inda idin a lokacin da ka yi haka yuhibbukan nas mutane za su soka fa in faqaduka zaruka fa in faqaduka zaruka idan suka rasa ka aka neme ka ba a ganka ba aka aka gaba a ganin ka to za a kawo maka ziyara wa in maridta in kai rashin lafiya kuma adauka sai su zo su gaishe ka wa in wa idza da'aw Allah in suka tashi roƙon Allah lam yansauk ba za su manta da kai ba mutumin da yazo yana fama da yunwa ba yinda zai iya ci da iyalansa ka taimake shi ya zai ya tashi addu'a ya manta da kai ba zai yi ba zai yi maka addu'a ta'annas bihim wa ya'nisuna bika ka sassauto ka saba da su su ma sai su saba da kai fayadhhabu huznuk sai zama a duk sanda ka shiga bakin ciki ka shiga damuwa to ƴan uwanka suna kallon fuskan ka za a gane wani yana cikin damuwa mecece damuwar mecece mafita sai zama damuwar ta tafi wa tas'ada ruhuk sannan sai zama wato ranka ruhinka kana rayuwa cikin natsuwa da kwanciyar hankali wa ammal ihsanu ila nasi bil amal amma kyautatawa mutane ta hanyar aiki wancan mun ji kyautatawa mutane ta hanyar furici da mu'amala kyautatawa mutane ta hanyar aiki fa huwa babun wasi babi ne mai fadi wa min a'zamihi daga ciki mafi girma ash-shafa'atu lahum shine wato nema mu- yi musu alfarma nema musu alfarma kana da daman da zaka nema wa mutum alfarma a ɗauke shi wajen aiki ko a biya masa bukata kaza ko yana da bukata kaza kai ba za ka iya ba amma kana da daman ka kai shi wajen wanda zai yi kana da damar ka kai shi wajen wanda zai yi masa wasadaqati alaihim da kuma yi musu sadaka kana da kuɗi ka wannan an jima ba ba a gamu ba ko wannan yana cikin damuwa kwatsam ka ba shi dubu kaza ka taimake shi da shinkafa ka taimake shi da kaza da gwargwadon abin da Allah ya baka wa nahwu zalika da makamantan haka yace faradal ilahu faradal ilahu zakata ma malakat yadi wa zakata jahayi an a'yina wa ashfa'a yace Allah subhanahu wata'ala ya fallanta min in ba da zakkan abinda hannuna ke da shi shine dukiya sannan Allah ya bani ya wajabta min in ba da zakkan matsayina da nake da shi shine me shine in roƙa ma wani alfarma ko in aikata masa abin matsayin da nake da shi a cikin mutane ko a wajen ofis kaza ko a kaza ina da matsayi to shi ma akwai zakan da Allah ya wajabta min in cire shine duk wanda na san cewa ya cancanci in nema masa alfarma in nema masa Allah ya ce man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wanda ya je ya nema ma wani alfarma alfarma mai kyau to shi ma fa zai samu lada wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wanda kuma ya san wane bai cancanta ba ya mika shi to shi ma yana da zunubi qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa wali sadaqati ta'thirun ajibun fi daf'i anwa'il bala sadaka tana da tasiri na ban mamaki wajen tunkuɗe duk wani nau'in bala'i walau kanat min fajirin aw zalimin ko da kuwa wanda yi sadakan fajiri ne ko da azzalumi ne muddin yana taimakon mutane to Allah zai bar shi a duniya dai kan zai dana duniya ko da ya je lahira akwai rigima amma duniya zai dana ta bal min kafirin kai ko da kafiri ne ma ba fajiri ko azzalumi ba wa hadha amrun ma'lumun inda nas wannan abu ne sananne a wajen mutane duk mai taimako to a duniya Allah baya barin shi wulakanta ballantana kuma musulmi wanda zai yi taimakon ya samu lada a duniya kuma ya samu a lahira ya samu sakamakon a duniya Allah ya rike shi kuma a lahira ya samu wa ahlul ardi muqilluna bidhalika mutanen da suke rayuwa a bayan ƙasa sun tabbatar da haka li'annahum qad jarrabuhu saboda ai sun jarraba sun gani kowa ya gani dan manzo Allah ya faɗa ya ce ma naqasat sadaqatun min mali ba wata dukiya da ta taba tawaya waya wai ta ragu saboda ana sadaka babu ba a taɓa samu ba waya ce wai saboda taimako wai zunzurutun taimako wane ya talauce ba a taɓa yin haka ba ba a taɓa haka ba don Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kuka bayar na ko menene wani ne ka ɗauki dubu ka bashi ko ka ɗauki dubu biyu ka bashi ko ka ɗauki kaza ka bashi ka ji maranka cewa Allah zai maye maka gurbinsa kuma ka gane maye gurbin nan fa kar ka ɗauka wai lallai sai Allah ya dawo maka domin dubu biyun ko kaza ta yiwu akwai wani bala'in da in ya tunkaro ka sauran kuɗin kan duka a banza za su tafi ba a yi maganin matsalan ba sai Allah ya tare maka wancan saboda haka madadin bala'in da zai zo ya ci maka dubu ɗari biyar ya taho sai sanadiyyar dubu biyu da ka bayar sai Allah ya tare maka wancan bala'in ko in ya so ya ribanya maka dukiyar saboda man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha amma fa a fannin ayyukan alkhairi komai kai za a baka lada goma a fannin sadaka kuma da kayi kowace naira ɗaya tana komawa naira ɗari bakwai ne a karan farko kenan kafin kuma a ci gaba da ninkawa don Allah ya ce matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba misalin masu ciyar da dukiyarsu a hanyar Allah kamar kwaya ce aka shuka ta sai ta fitar da zangarniya guda bakwai kowace zangarniya ɗaya tana kunshe da kwaya guda ɗari kwaya ce guda ɗaya ta fi da zangarniya bakwai kowace zangarniya ta kunshi kwayan shinkafa ce ko masara ce ko wake ne guda ɗari sai ce kuma wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninkawa saboda haka ga wanda ya ga dama qala al-hasan imam hasan al-basri yake cewa laqad ra'aytu aqwaman yumsi ahaduhum wa la yajidu indahu illa qutan yace ga wasu mutane na riski mutane shine yazo zamanin tabi'ai cikin sahabbai kenan yake bayani yace naga sahabbai sun wayi gari mutum yakan wayi yakan kai yammaci bayi da abu wani abu a gidansa illa qutan sai abin da za a ci yanzu shine qut shine annabi yace Allahumma ja'al rizqa ali muhammadin quta Allah ka sanya arzikin annabi gidan annabi Muhammad ya zama abin da za a ci yanzu ne ya kare shine qut fa yaqulu sai ka ji mutum yace la aj'alu hadha kullahu fi batni ya ce ka anya ko zai yi a ce wannan abincin duka in sashi a ciki na a bayi da komai sai abin da zai ci yanzu amma sai ce ba zai yi in cinye wannan gaba ɗaya ba la aj'alanna ba'dahu lillah tabbas zan sanya wani sashin abincin in bayar don Allah zan kasa in ɗauki kashi ɗaya ɗaya kashin kuma in bayar don Allah fa ya tasaddaqu bi ba'dhi sai je sadaka da sashin abincin wa huwa ahwaju mimman yatasaddaqu alaihi sai kuma ka samu fa shi yafi bukata sama da wanda ya ba masadaka shi yafi bukata dan haka Allah ya siffanta sahabbai wa yu'thiruna wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ba sa jin suna bukatar abin da suka bayar kuma suna fifita bukatun yan uwansu akan su koda ko su suna da bukatar wannan sufan sahabbai kenan wa'lam anna mu'amalata Allah lil 'abd kama yu'amilu al-'abdu nas ka sani cewa Allah yana mu'amalantar bawa ne yadda bawan ne ke mu'amalantar mutane yana da shi sai ya bayar sai Allah ya bashi yana da shi sai ya hana sai Allah ya hana shi saboda manzo Allah ya faɗa ya ce ma min yaumin yusbihu fihi al-ibad illa wa malakani yanzilan ba wata ranar da bayi za su wayi gari sai mala'iku biyu sun sauko yanzu nan da kuka ga gari ya waye wallahi mun yi imani annabi muhammadu manzon Allah ne kuma wallahi mala'ikun nan sun sauko sun sauko suna addu'a abinda suke cewa shine Allahumma a'ti munfiqan khalafa addu'a suke ɗaya na cewa ya Allah duk wanda ya bayar Allah kai maye masa gurbin abin da ya bayar ɗayan kuma yana cewa Allahumma ati mum Allahumma ati mumsikan talafa ya Allah duk wanda yake da shi ya rike to Allah ka talafar da dukiyar Allah ka lalata dukiyar kuma wallahi su mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba ma Allah dama zunubi ne ke ana karban addu'a to su ba sa zunubi saboda haka da sun yi wallahi kamar yankan wuka ce ta tafi yasa zai ga mutum yana so ya tara kuɗin a ɗaura jarin ya kare a ɗaura ya kare a ɗaura ya kare addu'an mala'iku kullum hawa kan shi yake yana da shi amma 'yan uwansa ba su gane yana da shi ta hanyar da taimaka musu ba sai ga shi kenan a ɗaura masa ya kare a ɗaura masa ya kare an ba shi miliyan kaza ya sa jari ya karar miliyan biyar ya karar miliyan goma ya karar kaza kaza ya karar kaga ku dama aiko a lissafi wanda aka ce maka an ba shi jari a ce kyautan jari an bashi naira miliyan biyar ko miliyan goma a irin rayuwar mu kuma ya cinye ya kare to ai ina jin alisabi mu ai bai da kashin arziki ai yana da wahala ai saboda addu'ar mala'iku hawa kan shi take yi domin Allah ya zargi mutumin da yake tara duki Allah ya ce wailul li kulli humazatin lumaza allazi jama'a malan wa addada mutumin da ya tara dukiya yana kidan ya dukiyan kullun lissafi yake me ya karu me ya karu me ya karu ya tara yahsabu anna malahu akhlada tsammani yake yi cewa dukiyar nan za ta tabbata ko kuma dukiyar za ta sa ya tabbata bai san cewa dukiyar da shi da dukiyar duk suna da ajali ba ko ya kare ko ta kare ko duka su kare tare wannan kuma dole za a yi ɗaya saboda haka yadda kake mu'amalantar mutane haka Allah zai mu'amalance ka dan manzo Allah ya ce wallahu fi auni al-abd ma dama al-abdu fi auni akhi muddin bawa ya shirya taimaki dan uwansa to Allah ma shi da yake taimaki wannan bawa domin manzo Allah ya faɗa wani hadisi ya ce akwai bayin da Allah yakan ba su kuɗi ne don su ba ma wasu Allah yana ba su ne don su ba ma wasu to daga sanda kuma suka rike suka hana to shikenan sai Allah ya kwace ya hana waɗannan ɗinnan da Allah yake so arzikin ya isa zuwa gare su to sai ya canza musu sababi sai zama arzikin ya koma ta sababin wasu amma waɗannan Allah ya kwace nasu dan dama Allah yana ba su ne don su bayan qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yake cewa man rafaqa bi ibadillah rafaqa Allahu bihi duk wanda ya tausaya ma bayin Allah ya zama mai jin kan bayin Allah Allah zai tausaya masa ya ji kansa wa man afa afa Allahu an wanda aka masa ba daidai ba ya yafi Allah zai yafe masa wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim Allah ya ce ku kauda kai ku yi afuwa kuma ba kuna so Allah ya yafe muku ba saboda haka wanda aka yi masa ya yafe to shi ma Allah sai ya yafe masa wa man rahimahum rahimahullah duk wanda ya tausaya wa mutane Allah sai ya tausaya masa arrahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ard yarhamkum man fis sama masu jin kai da tausayi Allah zai ji tausayin su ku tausaya ma wanda suke kasa wanda ke sama sai ya ji tausayin ku wa man ahsana ilaihim ahsana Allah ilai wanda ya kyautata musu ya kyautata ma bayi Allah sai kyautata masa wa ahsin kama ahsana Allah ilaik wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin Allah ya ce ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa wa man nafa'ahum nafa'ahu Allah duk wanda ya amfani mutane to Allah zai sanya masa amfani duk wanda yake amfanar da mutane don manzon Allah ya ce wanda Allah ya fi so a cikin mutane shine anfa'uhum linnas shine wanda ya fi amfanar da mutane wanda muka mutane suka fi cin amfaninsa ta kowace fuska to Allah yana son shi ta fuskan dukiya ne ta fuskan ilimi ne ta fuskan tunani ne ta fuskan karfi ne ta fuskan kowace fuska ce ya taimaki mutane mutane ya zama suna cin moriyarsa wa man satarahum satarahu duk wanda ya sutulce mutane ya rufa musu asiri Allah zai rufa masa asirinsa don manzon Allah ya ce ma min abdin a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya rufa ma wani musulmi asiri to Allah zai rufa masa asiri duniya da lahira haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wa man mana'ahum khairahu mana'ahu khairahu duk wanda Allah ya bashi alkhairi sai ya hana su to Allah zai hana masa alkhairansa shi ma wa man makara makara Allah bihi wanda ya zauna ya kulla wa mutane makilci to Allah zai mayar masa da makilcin sa saboda wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makini suna kullawa Allah yana kulla musu yana mayarwa wanda ya zauna ya kulla makilci don ya cutar da mutane ya yi abin da ake kira da makarun mazmu makilci abin zargi to makilcin da Allah zai masa don ya mayar masa da makilcinsa ana kiran shi da makarun mahmud makilci abin yabo saboda haka Allah ya kaje na cewa wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun wannan shine tsarin Allah in dai kai musu makilci to zai koma kanka saboda shi makilci aka ce wai fitsarin fako ne sai an gama yi sai kai ya koma kan mashekiya saboda haka Allah ya ce wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli mummunan makirci baya komawa kan kowa sai wanda ya kulla shi duk wanda ya kulla makirci to ya ji a ransa cewa makircin na wallahi zai dawo zai dawo dan kwikwiyo ne shi baya bin kowa sai me shi duk wanda ya kulla ya ji a ransa cewa tabbas wallahi zai dawo ومن عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة duk wanda ya mu'amalanci halittun Allah bayin Allah da wata sifa to Allah zai masa mu'amala da irin wannan sifan a duniya da lahira ya zama mai kaushin hali mara imani mara tausayi mara jin kai to haka Allah zai masa mu'amala duniya da lahira fallahu subhanahu li abdihi ala hasbi ma yakunu al abdu li khalqihi Allah yana mu'amalantan bawansa ne gwargwadon yadda bawa yake mu'amalantar halittun Allah saboda haka ne shi yasa mutum ya zama mai kyautata wa mutane wannan daga cikin sababin da ke tunkuɗe damuwa Allah ba zai bari ka wulakanta ba muddin kana taimakon mutane muddin kana kyautata mu'amala da mutane Allah ba zai bari ka wulakanta ba Allah ba zai bari ka wulakanta ba saboda haka ka zama mai kyautata wa mutane ta hanyar furuci ta hanyar maganganu ta hanyar taimako ta hanyar kaza ya zama duk wanda aka ambaci sunanka sunanka kawai aka ambata ya zama yana farin ciki a ransa ya ganka ya zama yana jin daɗi ya ganka ya zama yana jin daɗi yana tunanin zai samu kyakkyawar mu'amala ko da kuwa ta hanyar ko da baka bashi kuɗi ba ko da baka bashi wani abu ba amma daga ganin ka ya zama yana jin daɗi saboda yana tunanin cewa wane ya iya mu'amala Allah maɗaukakin sarki ya samu dace za mu tsaya akan wannan guda ɗaya da mu karanta a yau Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi kan gaba ta gaba abin da mu karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusa kwarai Allah ya yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu waɗanda suka riga yau mu gidan gaskiya cikin yan uwa da malamai da iyaye muna roƙon Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu mu kuma da muke rayi Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya mana albarka ya albarkaci rayuwar mu ya albarkaci al'ummar mu Allah ya albarkaci zuriyoyin mu ya albarkaci dukiyar mu ya albarkaci neman mu ya bamu mai albarka ya azurta mu da halaliyan mu ya kare mu daga cin haramun ya kare mu daga mu'amala da haramun Allah ya sa mu zama masu kyakkyawan mu'amala ga yan uwan mu ya sa mu zama masu tausayi ya kare mu daga kekasasshiya da busasshiyar zuciya Allah ya sanya mu zama masu tausayi masu jin kai ga yan uwanmu Allah ya tausaya mana ya ji kanmu ya gafarta mana Allah ya mana albarka baki daya Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa lata umurina waj'al qiyadatana fi man khafaka wattaqaka ya hadi ya salam ya rabbal alamin ya dhal jalali wal ikram اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته